بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu yammaci ne na litinin wanda ya daidai da 22 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1437 wadda ta daidai da 27 ga watan Jun wata na shida shekara ta 2016 wannan shi ne kasar na 212 daga cikin jerin kasusuwa na karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan makaranta ta darul hadithi salafiyya makarantar da babban malamin mu a sheikh abu abdurrahman al-albani ya assasa ta don kira zuwa ga alkur'ani da sunna a bisa tafarkin salaf annabi da sahabbai allah maɗaukakin sarki ka gafarta musu muna addu'a ta musamman allah ka gafarta wa malam albani allah ka ji kanshi allah ka kai haske kabarin shi ka yafe mishi kusakuran shi shi da matar shi ummu abdulbar da ɗan shi abdullahi allah maɗaukakin sarki ka yi musu rahama idan ba mu manta ba jama'a muna karatu a sura ta uku daga cikin jerin surori na alkur'ani suratu ali imran surar da ta sauka bayan hijirar fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama surar da muka ji ayoyinta tun daga farko har zuwa aya ta tamanin da wani abu ayoyi ne da allah maɗaukakin sarki ya saukar don tattaunawa da ahalul kitabi musamman kiristoci kamar yadda tarihi ya tabbata ayoyin sun sauka ne ta sanadin ziyara ta waɗannan kiristoci waɗanda aka fi shahara da sanin su a tarihi da kiristoci na najiran mun karanta waɗannan ayoyi mun bayyana darussa da ke cikinsu kuma mun ci gaba daga inda muka kwana mun tsaya a aya ta casa'in da bakwai a wato ayoyin da suke bayani game da abin da ya shafi tarihin ginin ka'aba da abin da ya shafi wajabcin aikin hajji da hukuncin wanda ya kafurce mushi muna tattaunawa game da abin da ya shafi matsaloli na fikih waɗanda wannan ayoyi guda biyu suka kunsa sai lokaci ya ƙure mana a shekaran jiya a yau za mu ɗora mu ci gaba daga inda muka kwana a inda muke karantowa daga cikin littafin rawa'i'ul bayan wallafar muhammad ibn ali as-sabuni allah maɗaukakin sarki ka saka mushi da alkhairi kafin mu ci gaba akwai yan uwa da suka gabatar da tambayoyi muna fatan za mu gabatar da ɗaya ko biyu ko abin da ya sauƙaƙa bai tambaya ta farko yake cewa malam ina gaskiyar ko kuma ina so na san gaskiyar maganar da ake yi cewa idan har mutum ya karya azuminsa da gangan zai yi guda sittin na ramuwa an fahimci tambayar shi amsar tambayar ka ban san wani dalili da ya wajabta wa wanda ya karya azumi da gangan rama azumin da ya sha da kuma yin kafarar azumi sittin ba abinda na sani wannan aiki wannan laifi da ya yi na karya azumi da gangan kabira ce daga cikin kaba'irai wato manya-manyan zunubai don ya saba wa Allah ba da mantuwa ba ba an tirsasa shi ba a'a da gangar ya karya azumi wannan wani babban laifi ne da ya yi wa Allah maɗaukakin sarki laifin da malamai suka ce sai dai ya koma ya ta istighfari ya yi ta tuba ya asalin yi tuba irin ta fitar magana wato tuba wacce ba ta kome ba in Allah ya ga dama ya yafe mishi in ya ga dama kuma ya mishi azaba amma wajabta kaffara da wajabta rama azumin da aka karya da gangan yana da buƙatar dalili ni kuma ban san dalilin ba jama'a Allah maɗaukakin sarki ka kiyaye tambayar shi ta biyu yake cewa malam Luqman da aka rika ambata a suratul kahafi meye matsayin shi a addini shin annabi ne ko ba annabi ba kun fahimci tambayar bari ne maka gyara kafin na amsa maka luqmanu ba a suratul kahafi aka ambace shi ba an ambaci luqmanu ne a cikin suratul luqman kuma bayan suratul luqman ban san wata sura da ambatan luqman ya zo ba in ba ita suratul luqman din ba suratul luqman ko kuma shi kanshi luqman amincin Allah madaukakin sarki ya tabbata gare shi ban san wani abu tattare da shi ba da ya wuce hadisin Abdullahi dan Mas'ud hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito a sa'ad da ayar cin ta suratul an'ami ta sauka faɗin Allah da ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun a sa'ad da wannan aya ta sauka sahabbai sun ji ayar ta musu nauyi kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud da kanshi da shi da wasu suka zo riwayar ta ce sai suka gurfana a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzon Allah ga wata aya ta sauka gashi mu ba za mu iya aiki da ita ba ma'ana ayar tana ɗauke da wani saƙo mai nauyi cikin waye bai taɓa zaluntar kanshi ba ma'ana da Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin waɗanda suka yi imani da Allah kuma ba su taɓa haɗa imaninsu da zalunci ba to sai suka ce cikin mu waye bai taɓa zaluntar kanshi ba annabi sai ya ce ai laisa kama ta'anun yadda ayar take nufi ba haka kuke nufi ba ma'ana manufarku da fahimtarku da ayar ba daidai ba ne annabi ya ce alam tasma'u ma qala al-abdu salih ba ku ji abin da bawa nagari ya faɗi ba kaga annabi sai ya kira luqman al-abd as-salih an fahimta inna shirka la zulmun azim ai annabi luqman ko kuma kamar yadda bakunan mu suka saba kaji ni ma na maimaita ina fata an fahimta abinda na sani luqman bawa ne nagari daga cikin bayin Allah kamar yadda wannan hadisi kai tsaye yake bayyanawa alam tasma'u ma qala al-abd salih ba ku ji abinda bawa nagari ya faɗi ba abinda na sani kenan cewa annabi ne ban sani ba wallahu a'lam tambayar shi ta gaba yake cewa malam ina so a yi min bayani game da daga hannu da ake yi wajen addu'a da kuma yadda ake wato yadda ake daga hannun ana daga hannu idan aka tashi yin addu'a addu'a ta mas'ala ba addu'a ta ibada ba don addu'a nau'i biyu ne akwai du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala idan du'a'u ibada ce kamar addu'o'i da ake bayan idar da salloli guda biyar istighfari guda uku faɗin Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram karanta ayatul kursi da sauran addu'o'i da ake yi bayan salawatul mafruḍa waɗannan salloli guda biyar kaga waɗannan du'a'u ibada ne a irin waɗannan gurare ba a ɗaga hannu an fahimta ana yin addu'a ne kadai ba tare da an daga hannu ba wani zai ce a to ai tunda addu'a ce ya kamata a daga hannu sai mu ce a'a ba a samo haka daga annabi ba a ka'ida kuma wa khairul hadi hadiyu muhammadin shiriya mafi alkhairi ita ce shiriyar manzon Allah to tunda ba a samu yana daga hannu ba ba daidai bane kai ka daga yana daga cikin abin da nake so na faɗakar da musamman yan uwa musamman addu'a da ake bayan an kira sallah ai du'a'u ibada ce an gane ban san wani dalili da ya bayyana karara cewa ana daga hannu a sa'ad da ake addu'a addu'ar bayan idar da kiran sallah ba mun kiyaye da kyau jama'a amma idan du'a'u mas'ala ce wato addu'a ce ta buƙatar ka ta yau da kullum kana da buƙatar ci gaba a wurin aikinka ko kana da buƙata a wurin Allah buƙata ta yau da kullum buƙata ta rayuwa buƙata ta lafiya buƙata ta haɓakar arziki da sauransu to akwai wurare da ake irin waɗannan addu'o'i sannan yana daga cikin ladubba na wannan addu'a wato du'a'u mas'ala shine ka ɗaga hannu ka roki Allah maɗaukakin sarki ka yi tambaya game da yaya ake ɗaga hannu ana ɗaga hannu ne cikin ladabi jama'a da girmamawa da tarbiyya don haka za ka ɗaga hannunka daidai da ƙirjinka ba haka za ka yi ba kamar yadda wasu suke kaga wannan babu ladabi a ciki kaga mutum ya yi haka kamar yana tattaro wani abu ko kuma yana nufin tunda bukatar na da yawa sai ya buɗe hannu eh ko kuwa jama'a a kaga ya kamata haka ake yi jama'a sai ka sai ka haɗa hannayenka haka sannan ka fuskantar da zuciyarka zuwa ga Allah sannan ka wato in so samu ne ka gabatar da wato wani yabo da kambamawa ga Allah maɗaukakin sarki ka yabi Allah ka kira shi da sunayen shi da siffofin shi sa'annan ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati an fahimta idan ka yi wa annabi salati bayan yabo da ka yi wa Allah to sai ka gabatar da bukatunka ka fara da kanka sannan sai iyayenka iyalinka yan uwanka sa'annan sai sauran musulmi gaba daya a bisa ka'ida ta ودعوا برحمة ونيل السول وكم دعاء جاء للرسول للنفس فراد كنك والأهل sai iyalinka kaga iyayenka suna ciki wa man kada amanu sai kuma waɗanda suka yi imani wato ka fara da kanka sai iyalinka yan uwanka sannan sai musulmi gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ka samu dace to sannan tambayar shi ta ƙarshe ke cewa malam shin daidai ne bayan limani bayan liman ya yi sanarwa na haihuwa ko rasuwa a masallaci ya ɗaga hannu yana yi musu addu'a su ma jama'a suna cewa amin kun fahimci tambayar shi an yi maka haihuwa ko kuma an yi maka rasuwa shin daidai ne liman ko ya idar da salawatul khamsi ko an idar da sallah ta tahajjud ko sallah ta juma'a ya miƙe ya yi wa mutane jawabi a yi shela sannan yana addu'a ya ɗaga hannu sauran mamu da sauran jama'a suna cewa amin game da haihuwa da mutuwa amsa ita ce ban san wannan a bisa sunna ba ban san wannan a bisa sunna ba an fahimta jama'a allah maɗaukakin sarki ka samu dace mai tambaya ta gaba ba shi ke cewa malam mutum ne ya gama cin abincin sahur ya je zai sha ruwa sai ya ji an fara kiran sallah a gidan rediyo sai ya yi shakka ya sha ruwan amma a masallatan anguwansu ba su fara kiran sallah ba an ji tambayar amsa ita ce zai sha ruwa zai sha ruwa an fahimta don ba maganar ya ɗauki kiran sallar gidan rediyo ya amfani da shi kaɗai ba hatta shi kan shi saka kiran sallah a gidan rediyo bid'a ce ta ƙarken zamani kun fahimta da kyau jama'a to ba maganan yi amfani da kiran sallan gidan rediyo ba a'a ko da a anguwarsu ladanan anguwarsu ya fara kiran sallah a daidai lokacin ya gama cin abinci zai sha ruwa kuna ji da kyau jama'a zai sha ruwan ba zai fasa ba mun fahimta da kyau jama'a ba zai sha ruwan ba idan har ya zama bai fara cin abincin ba aka kira sallah mana idan bai fara ba aka kira sallah to ba zai ci ba amma idan har yana cin abincin ko ya gama ruwa ya rage ya sha bai sha ba sai ya ji ladanin anguwarsu ya fara kiran sallah zai sha ruwa jama'a ina fata mun fahimta wannan ita ce shiriyar magabata jama'a kuma wannan shi ya fi dacewa da yusru shari'a sauki na shari'ar musulunci jama'a ya fi dacewa da makasid na shari'a kada ka bari a dukunkune ka a wata mazhaba a matse ka a danne ka a saka ka a cikin aljihu za ka sha wuya allah maɗaukakin sarki ka samu dace wannan jan hankali yake so ai ku ya haƙuri da mama mun daɗe ba mu amsa tambayoyin ba waɗannan wannan tambayar mun shigar da ita yawa akwai tambaya da mata suka aiko suka yi game da wata matsala da muka tattauna kwanakin baya wato matsalar da ta shafi idda matar da mijinta ya mutu yaya za ta yi idda wato iddatul mutawaffa anha zawjuha matar da mijinta ya rasu ya za ta yi idda matar da mijinta ya rasu ba za ta fita daga ɗayan halaye guda biyu ba in ma dai ya rasu ya bar ta ba da ciki ba imma kuma ya rasu ya barta tana da juna biyu idan ya rasu ya barta da juna biyu to iddarta shine haife wannan cikin nata mun fahimta da kyau jama'a idan kuwa ya san ya rasu ya barta ba da juna biyu ba to za ta yi idda ne a bisa ka'idar da allah maɗaukakin sarki ya ce والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ذات وتا هدد كوانا قوما أما سأين تنما ترد مجن تيرسو أما سأين تنمي إدى ko a matsayin ta na mai takaba ina fata an fahimta amma a sa'ad da mijinki ya mutu ya barki da juna biyu to iddarki ba waccan ka'idar da wannan ayar take bayyanawa zaki bi ba ka'idar ayar suratul talaq zaki bi ita ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna don haka da a ce za a ɗauke ki a yi asibiti da ke kina naƙuda ba ki haihu ba can sai a bugo waya mijinki ya rasu daga baya sai ki haihu shi kin fita daga idda kin gama ta kaba jama'a mun fahimta da kyau kuwa wannan shine abin da yake daidai kuma dalili akan haka na farko dai ka ji ka'idar ayar suratul talaq to sannan hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim wato daga sahabiya subai'atul aslamiyya a sa'ad da mijinta mai suna sa'adu dan khawla Allah ya mishi rasuwa a hajjatul wada shikenan bayan 'yan kwanaki a wata riwaya aka ce kwana takwas ko kwana tara shikenan sai ita subai'a cikin da mijinta ya mutu ya barta da shi sai ta haihu shikenan ta haihu bayan kwana biyu kawai sai ta yi ado ta gyara kanta ta gyara jikinta ma'ana ta yi ado saboda zawarawa ina fata an fahimta wani da ya duba ya duba ya kalle ta ya ga wannan adam fa ado ne na neman miji an gane sai kasa haƙuri ya ce da ita ke yaya haka ita ce iya haka yadda kake fahimta haka abin yake ina fata mun fahimta sai ce ina ai baki isa ba ai hatta yambi alaiki arba'ata ashhurin wa ashra ai sai kin wata hudu da kwana goma tun yanzu kin fara ado wato kin fara ado zawarawa za su fara kawo gari kenan ko sai ta ce ai na fita daga idda ya ce ai baki isa ba shikenan sai ta ga to tunda dai ga manzon Allah a raye a tafi gurin shi mana aje ai fatawa shikenan ta hada kayanta ta tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi shin na fita daga takaba na gama idda ga yadda al'amari ya faru annabi ya ce kin fita daga takaba in kin so kya iya aure ina fata an fahimta wannan hadisin nassi ne karara da ya raba gaddama don wasu na cewa to ai aya ta cikin suratul falak tana ɗauke da umumi kamar yadda ayar suratul bakar ita ma umumi ce to umumi da umumi in suka haɗu to wanne za a gabatar sai mu ce to mun ji umumi ne amma ga nassi karara a cikin sahihul bukhari mun fahimta da kyau jama'a ina fata mata kun fahimci wannan don haka koda da 'yan kwanaki koda da 'yan lokuta ko satittika kika haihu bayan rasuwar mijinki to kin fita daga takaba jama'a mun fahimta ai Allah maɗaukakin sarki ka samu dace ga wannan shi ma dai jan hankali ne jama'a ina ganin mu takaitu da tambayoyin haka saboda mu tafi kai tsaye zuwa ga abin da yafi dacewa na karatu Allah madaukakin sarki ka samu dace idan ba mu manta ba jama'a muna karkashin tafsirin aya ta 96 zuwa 97 a cikin suratu ali imran fadin Allah ta'ala inna awwala baitin wufi'a lin-nas lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin malam zai maimaito mana waɗannan ayoyin mu fassara su sa'annan sai mu dora mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala malam bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إن أول بيت وضع للناس الله تعالى يتي للي ɗaki na farko da Allah maɗaukakin sarki ya aza harsashinsa don bauta ga mutane wato don mutane su bauta wa Allah lallazi bi bakka shi ne wannan ɗaki wanda yake garin bakka wato garin makka wato baitul haram wato baitul atiq mubarakan wannan ɗaki mai albarka ne wa hudan lil alamina sannan wannan ɗaki shiriya ne ga mutanen duniya mun karanta hadisin da aka ruwaito a cikin sahihul bukhari daga sahabi abu zar allah maɗaukakin sarki ka ƙara masa yarda a inda ya tambayi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wani masallaci aka fara azahar sashinsa a cikin duniya wani masallaci ne na farko annabi ya ce shine almasjidul haram abu zar ya ce daga nan sai wani masallaci annabi ya ce daga nan sai almasjidul aqsa abu zar ya tambayi annabi kam bainahuma kam kana bainahuma shekaru nawa ne tsakanin gina masallacin ka'aba da gina baitul maqdis annabi sai ce arba'una sana shekaru arba'in kaga wannan hadisin ya tabbatar mana da wata haƙiƙa ta tarihi wato haƙiƙa tarihiyya game da asalin ginin ka'aba da ginin baitul maqdis da adadin shekarun da ke tsakaninsu to sa'an nan mun bayyana faɗin allah da ya ce mubarakan ɗakin ka'aba ko garin makka da ka'aba ke ciki gari ne mai albarka wa hudan lil alamin sanan shiriya ne ga mutane gaba ɗai ta yadda ita ka'abar ce alkiblarsu alkiblarsu hayyan wa mayyitan a sa'ad da suna raye ita ce alƙiblar da suke fuskanta suna ibada idan sun mutu ita za a fuskantar da su kuma mun fahimta da kyau jama'a ma'ana in aka saka su a kabari to ai ita alƙiblar za a fuskantar da su a cikin kabari kaga wa hudan lil alamina shiriya ce ga dukkanin halittu gaba ɗai a raye su fuskance ta da bautar Allah in sun mutu a fuskantar da su zuwa gare ta kaga hudan lil alamina din kenan sannan mubarakan da Allah maɗaukakin sarki ya ce albarkar ɗakin ka'aba kamar albarka ce da take a fili ina fata an fahimta kaga dai abu na farko duk wata ibada da za ka yi a ka'aba a masallacin harami ita makkaɗin ko bakka to ibada ce da in ka yi ta a wani masallaci to za a ninka maka lada so dubu idan ka yi ta a masallacin ka'aba kaga ɗaki mai albarka kenan sannan albarkar ta ta sa zukatan mutane za ka ga ta tasharrafu ila zahabi ilaiha zukatan mutane suna makale da makka na makale da ka'aba za ka ga kowa fata yake ya samu kuɗi ya je aikin hajji ina fata an fahimta har mawaƙi ya ce Allah kai mu Madina ba mutu can ko ko da yake nan harami ne na biyu wato alharamul madani ina fata an fahimta dan yadda makka take harami madina ita ma harami ne ina fata an fahimta dan annabi ibrahim kamar yadda hadisi ya tabbata shi ya haramta makka da haramtawar Allah wato ya sanya ta ta zama harami ta zama tana da tsaro tana da aminci to sannan annabi shi kuma shi ya haramta madina ya sanya madina ta zama harami don haka yadda makka take harami madina ma harami ce ina fata mun fahimta to sannan yana daga cikin albarkar ka'aba wujudu ma'u zamzama fi a nan akwai ma'u zamzam an gane na daga albarkar ka'aba akwai alhajarul aswad wanda alhajarul aswad ya tabbata a sunna cewa dutse ne masu mai daraja daga cikin duwatsun gidan aljanna kuma fahimta da kyau jama'a Allah maɗaukakin sarki ka samu dace Allah ya ce fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim fihi a cikin ka'aba ko a kewayen makka a cikin harami na makka akwai ayatun akwai ayoyi bayyinatun ayoyi da suke bayyanannu wato ayatun bayyinatun ayoyi bayyanannu da ke kewaye da harami dukkanin waɗannan wurare da ake bauta cikinsu a sa'ad da kai alhaji ka je aikin hajji sa'ayi tafiya tsakanin safa da marwa da wato waɗannan wurare na jifan shedan da abin da ya shafi makamu ibrahim da tawafi da za ka yi wa ka'aba malamai suka ce su ake nufi da ayatun bayyinatun ayoyi ne bayyanannu daga cikin ayoyin akwai makamu ibrahim wurare da annabi ibrahim ya tsayu da bauta wa allah a cikinsu kuma ya sunnanta wa 'yan bayan shi har annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo daga karke ya rayar da waɗannan manasik ɗin na aikin hajji wanda a sa'ad da annabi ya aikin hajjin da ya zama ta farko kuma ta ƙarke wato aikin hajjin da ta zama ita ce tilo aikin hajji da annabi ya taɓa yi don annabi bai taɓa yin aikin hajji so biyu ba sai so ɗaya jama'a ita ce aikin hajjin da ya ta ƙarke hajjatul wada a cikin wannan aikin hajji annabi yana cewa khudu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni ku ga yadda nake yi ina na sauka ina na tashi wace addu'a na yi me na aikata khudu anni manasikakum waɗannan gurare da annabi yake aikin yayi aikin hajji ya bayyana wa sahabbai kamar yadda Jabiru dan Abdullahi ya ruwaito a cikin hadisin Muslim waɗannan wurare su ne makamu Ibrahim an fahimta don makamu ɗin badal ne na ayatun bayyanatun kamar ka ce fihi ayatun bayyinatun a cikin wannan harami na maka akwai ayoyi bayyanannu sai a ce ina misalin ayoyin nan da ke cikin haramin makka ayoyi bayyanannu sai ka ce daga ciki akwai makamu ibrahim kamar ka ce fihi ayatun bayyinatun ko fihi makamu ibrahim ina fata mun gane badal ne da almabdala minhu ina fata mun fahimta kamar ka ce badalu badalu ba'adin min kullin ina fata an gane wa man dakhalahu kana aminan duk wanda ya shiga cikin harami kaga hudin ya'udu ila al-haram hudin ya'udu ila al-manasik ya'udu ila maqam ibrahim bi ma'ana jami'ul manasik wurare da ake aikin hajji gaba ɗai wa man dakhalahu duk wanda ya shiga wannan harami na makka kewayen makka kewayen ka'aba kana aminan to ya kasance a cikin tsaro yana cikin aminci yana cikin natsuwa wasu malamai suka ce wannan lafazi ne na umarni amma ya zo da siga ta ba da labari wanda ya shiga yana cikin aminci malamai suka ce abin da ake nufi shine duk wanda ya shigo cikin harami to ku amintar da shi kaga umarni din kenan ai wa man dakhala fa aminuhu wanda ya gudo ya shigo to ku bashi aminci ku bashi security game da rayuwar shi da jinin shi da dukiyar shi da ta iyalin shi da mutuncin shi ina fata an fahimta Allah ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti kuma lallai Allah ya wajabta akan mutane su ziyarci ɗakin Ka'aba da yin aikin hajji man istata'a ilaihi sabila cikin mutanen wanda ya samu dama wanda ya samu iko wanda yake da istita'a na faɗa mana istita'a nau'i uku ne akwai istita'a maliya dama ta dukiya ko istifa'a maliya sannan akwai istifa'a badaniya dama ta lafiyar jiki sannan akwai istifa'a amaniya dama ta tsaro ba a tare hanya ba a inda yake akwai tsaro da aminci hanyar da zai bi ya isa zuwa ga aikin hajji akwai tsaro akwai aminci idan waɗannan sharuɗa suka cika to aikin hajji wajibi ne akan mutum ina fata mun fahimta wa man kafara duk wanda ya kafirce wa Allah ya ƙi yin aikin hajji shine ma'anan wa man kafara din ya kafirce Allah ya bashi dama ta dukiya dama ta lafiya dama ta tsaro da aminci sai ya kafirce ya ƙi yin aikin hajji wa man kafara din kenan kaga kufurun ni'ima ga ni'ima Allah ya bashi sai ya kafirce Allah ce fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin lalle Allah ya wadatu daga barin halittu Allah ya wadatu daga abin da halittu suke in kayi bauta in kai aikin hajji salloli da kake kaza da kake don ka daina ka kafirce ba za ka cutar da Allah ba ba za ka naƙasa ka tawaye komi daga cikin mulkin Allah ba in ka kafirce Allah ya wadatu daga barinka in ka ƙi mala'iku su yi ina fata mun fahimta in sallah ka ce ba za ka yi ba mala'iku su ne babu wani nau'i na bauta da bawa ke yi da mala'iku ba sa yi ina fata mun fahimta in ka ƙi wasu halittun Allah su yi ina fata an gane shi yasa kafircewa ni'imar Allah to wannan wato laifin da tasirin haka yana dawowa zuwa gare ka ne ka ƙi yin sallah baka cutar da Allah ba kanka ka cutar ka ki aikin hajji baka cutar da Allah ba kanka ka cutar wa man kafara din kenan wato kufurin ni'ima Allah ya ce annabi Musa yake faɗa ma mutanen shi a suratu Ibrahim Allah yake cewa wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin fa inna Allah ghaniyyun hamid Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi Musa ya ce da mutanen shi in takfuru antum wa man fil ardi idan ku nan da sauran mutane da ke cikin ƙasa suka kafirce wa Allah to ku sani lalle Allah ya wadata daga barin halittu Allah ba ɗaya yake da bayin shi ba kai ne idan matarka ta kafirce maka tai maka ta waye kaga zaka cuci ko ba haka bane za ka shiga cikin kunci matarka ta yi yaji ba mai ɗora ma ruwan wanka ba mai ma yara wanka ba mai girki sai ka ji kana tura dattawa a jefa ayobi ku ko ba haka bane kaga ka cutu kenan ko to Allah ba haka bane jama'a Allah dan ka ki bauta mishi ba za ka cutar da shi da komi ba kamar yadda idan ka bauta mishi baka ƙari mulkin Allah da komi ba in kai kanka zai dawo in ka ki kanka zai dawo ina fata mun fahimta wa man kafara duk wanda ya kafirce fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin lalle Allah ya wadatu daga barin halittu al-imamu abubakar al-isma'ili ya roci asari daga sahabi umaru dan khattab Allah madaukakin sarki ka kara masa yarda sayyidina umar yace man afaqa al-hajj falam yahujj duk wanda ya samu dama ta aikin hajji sai ya ki dama ta lafiya ta dukiya ta kaza sai ya ƙi yana ganin asara ne ya ɗebi miliyan ɗaya ya biya aikin hajji ya tafi shi gaskiya ba zai iya ba ya samu dama sai ya ƙi umar ya ce fasawa'un alaihi mata yahudiyan au nasraniyan duk ɗaya ne gare shi in ya so ko ya mutu ba yahude ko ya mutu kirista dan yahudu jama'a suna aikin hajji nasara suna aikin hajji ba sa yi ba sa yi kaga kai ma kayi mushafka kayi tashabbuhi da suke in ka so ka mutu ba yahudi ko ka mutu kirista Allah madaukakin sarki ka kiyaye bayan mun fassara waɗannan ayoyi mun ji hadisai waɗanda aka ruwaito daga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hadisan da ke bayyana mana wajabcin aikin hajji wato aikin hajji ɗaya ne daga cikin rukunai na musulunci ɗaya ne daga cikin arkanul islam jimshiƙai da musulunci ya kafu a kai kuma mun ji cewa aikin hajji wajabcin shi so guda ne a tsawon rayuwarka gaba ɗai duk abin da ya ƙaru akan haka fa huwa tafawwu'un wato nafila ne ina fata an fahimta mun tafi kai tsaye zuwa ga karanta wato wannan photostat ko kuma wannan littafi da ke hannunmu littafin tafsiri na rawa'i'ul bayan tafsiru ayatil ahkam min al-qur'an a juz'i na farko wallafar Muhammad ibn Ali as-Sabuni Allah madaukakin sarki ka saka mishi da alkhairi mun ji darussan da waɗannan ayoyi suke ɗauke da su tun daga shafi na ɗari hudu da tara har zuwa shafi na ɗari hudu da goma za mu tashi daidai inda ya ce al-ahkamu shar'iyya hukunce-hukunce na shari'a da waɗannan ayoyi biyu suke kunshe da su ayoyi ne da suke ɗauke da hukunce-hukunce na shari'a don kun san alkur'ani a cikin shi akwai ahkam hukunce-hukunce abin da ya shafi sallah tsarki alwala taimama abin da ya shafi azumi zakka aikin hajji da sauransu kaga ahkam ne waɗannan sannan a cikin ƙur'ani akwai aqaid akwai aƙida a gyara maka imani a kyautata alaƙarka da mahaliccinka a gyara maka aƙida sannan a cikin alƙur'ani akwai bayani game da tarbiyyar al'umma tarbiyya ta imani tarbiyya ta jiki tarbiyya ta zuciya tarbiyya ta ƙwaƙwalwa sannan tarbiyya ta al'ahwal al-ijtima'iyya tsari na zamantakewar rayuwa duka alƙur'ani ya tattaro waɗannan an fahimta da haka alƙur'ani littafi ne na aqida da hukunce-hukunce da tauhidi ƙur'ani littafi ne na tarbiyya alƙur'ani littafi ne na gina tunani da gina zuciya da gina jiki kamar yadda alƙur'ani littafi ne na tarbiyyar musulmi game da tsari na zamantakewar rayuwa tsakanin su da waɗanda ba musulmi ba ƙur'ani littafi ne na tsari na zamantakewar rayuwar aure da abin da ya shafi cinikayya da kasuwanci da wasu abubuwa makamantan waɗannan wato kamar ka ce alkur'ani komi da ruwanka ne ina fata mun fahimta babu wata mas'ala ta rayuwarka kai musulmi da ya zan alkur'ani bai da ruwa da tsaki a cikin shi don haka alkur'ani yana da ta cewa a cikin dukkanin al'amura na rayuwarka zamantakewarka wurin aikinka kai komanka abincinka suturarka da waɗanda kake kulla alaka da su duka musulunci alkur'ani yana da ta cewa akai to kaga balle abin da ya shafi ibadodi irin su sallah da azumi da zakka da aikin hajji kaga alkur'ani ma na da ta cewa kai tsaye a cikin waɗannan ina fata an fahimta al-ahkamu shar'iyya hukunce hukunce na shari'a da ke cikin waɗannan ayoyi hukunci na farko malam yace al-hukmul awwal hukmul jani fil haram hukuncin mai laifi a cikin harami yin laifi a cikin harami babban zunubi ne jama'a kabiratun min kaba'ir to ba wai laifi kadai ba niyya da za ka yi na yin zunubi da saɓon Allah a cikin harami na makka wannan niyyar kadai zunubi ne wato mutum ya yi niyyar zai je makka don ya yi sata ya yi niyyar zai je makka don ya yi zina ya yi niyyar zai je makka don ƙulla wata alaka wacce musulunci bai yarda da ita ba kaga niyya kadai idan kai to Allah ya yi alkawali sai ya ɗanɗana maka azaba Allah haka ya ce a cikin suratul hajji wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqahu min azabin alim duk wanda ya yi niyya niyya kadai irada kan nufaci yin wani ilhad al-ilhad shine sabon Allah ka nufaci saɓon Allah fiye a cikin harami na makka bi zulmin ka nufi yin zalunci a cikin harami Allah ce nuziquhu min azabin alim za mu ɗanɗana mishi azaba mai raɗaɗi kaga niyya kaɗai wannan yana nuna maka matsayi na harami na makka harami na makka yana da matsayi kun mun fahimta da kyau jama'a to nan ba ana maganar yin laifin ba a niyyar laifin kadai ma zunubi ne haka aka roƙo daga abdullahi dan umar aka tambaye shi game da wasu laifuka ne mafi girma alkaba'ir min zunub manya-manyan zunubai abdullahi dan umar ya ce akwai al'ishiraku billahi akwai uququl walidaini akwai arriba aklur riba akwai kaza akwai kaza daga ciki sai ya ce akwai al'ilhadu fil harami barna a cikin harami ka tafi haramin makka don ka zub da jini ko ka ci mutuncin wani ai barna ne ko ka saci ka kwaci dukiyar wani a makka wannan niyyar kaɗai na daga cikin kaba'irus zunu manya-manyan zunuban da mai yin su ya cancanci a ɗanɗana mashi azaba ko ba haka ba jama'a to nan yanzu ana maganar hukunci ne na shari'a can ana maganar cancantar azaba ko rashin azaba kaga wannan wani abu ne da ke wurin Allah to amma nan yanzu ana maganar wannan yayi laifi yayi sata da aka bi shi sai ya sheka da gudu ya shiga cikin harami dama ba Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina wanda ya shiga ya shiga cikin aminci da tsaro da kaza da kaza to yayi sata sai ya gudu ya shiga cikin harami ya shiga cikin haramin makka shin za a bi shi a kamo shi a karya dokar wannan ayar a hana shi aminci a kamo shi a yi mishi hukunci ko kuwa a'a za a amintar da shi ya gudu kenan ya sha ya tsira kun fahimta da kyau kuwa? Ciao. malam yace kun fahimci da surar mas'alar ai ittafaqa al-fuqaha ala anna man jana fil harami fa innahu yuqtassu minhu malamai sun haɗu akan cewa dukkanin wanda ya yi laifi a cikin harami to za a rama wannan laifin da ya yi in laifi ne da ya da yake da alaka da wani ya kwaci dukiyar wani to za a kwato yuqtassu minhu an gane idan ya zalunci wani za a rama mishi ya kutassu minhu kaga shi yana cikin harami kenan malam malam yace sawa'un ko sawa'an kanatil jinayatu fi nafsi aw fi ma dunaha shin wannan barna da yayi yayi barna ne game da rai yayi kisan kai aw ma du aw am fi ma dunaha ko ko wata barna ce da take kasa da kisan kai sai ce kal atraf kamar wani ya datse ma wani yatsu an fahimta kaga ai barna ne wannan a cikin harami sai ya kisan kai ko ya yanke ma wani hannu ko ya cire ma wani haƙori ko ya fasa ma wani kai kun ga jinaya ce laifi ne wannan to duka malamai sun haɗu akan cewa za a rama ma wannan da aka zalunta wannan da aka yi mishi barna yuqtasu minhu yuqtas daga alqisasu ne ai za a rama mishi an gane sai ce wa allalu zalika bi annal janiya in ta haka hurmatal haram malamai suka bayyana manufar da ta sa aka tabbatar da wannan hukunci shine wannan mai barna ya keta alfarmar harami na makka don haka kenan shi ma sai a keta tashi alfarmar an fahimta don haka falam ya'ud ya asimuhu haramu min alqisasi don haka haramin makka ba zai tsare shi daga a yi kisasi akan laifin da ya yi ba harami ba zai tsare shi ba idan ya yi kisan kai za a rama harami ba zai tsare rayuwar shi ba in ya zub da jinin wani ko ya cire ma wani haƙori ko ya karya ma wani hannu ko ya cire mishi yatsu yadda ya keta alfarmar harami to harami ba zai tsare shi ba mun fahimta da kyau jama'a malam ya ce li'annahu huwa allazi ahdatha fihi dan haka shine ya kagi ya kirkiri wannan barna a cikin harami dan haka fa yuqtasu minhu sai a ɗauki fansa a kan shi kamar ta dallo bi kaulihi ta'ala kamar yadda waɗannan malamai gaba ɗaya sun haɗu sun haɗu sun kafa hujja ne da faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wala tuqatiluhum ku musulmi kada ku yaƙi kafirai indal masjidil haram a wurin masallaci mai alfarma inda nan ai zarfu makanin ci indiyar ta makanci an fahimta ai makanu masjidil harami kada ku yaƙi kafirai a cikin shi saboda masjidil harami masallaci ne mai alfarma masallaci ne da yake da hurumi kada ku yaƙe su wato kada ku fara yaƙar su kada ku keta alfarmar masjidil haram hatta yuqatilukum fihi har sai in su kafirai sun yaƙe ku a cikin shi fa in qatalukum in suka yaƙe ku a cikin harami faqtuluhum to kuma ku yaƙe su kaga tunda sun keta alfarmar harami to ku yaƙe su su ma din harami ba zai tsare su ba ba zai kiyaye rayukansu da mutuncinsu da jinenansu da dukiyarsu da ta iyalinsu ba mun fahimta da kyau jama'a Allah ce kadhalika jazaul kafirina kamar haka ne sakamako irin na kafiri kafiri ko kafirai in yayi ayi mishi in ya rike alfarmar abu da alfarma sai a rike alfarmar abun in ya keta alfarmar to a keta alfarmar shi ina fata mun fahimta wajhul istidlal a cikin wannan ayar ita ce wannan mai laifi ya keta alfarmar harami to harami ba zai tsare shi ba don haka shi ma sai a keta alfarmar shi واختلفوا في من جنى في غير الحرم inda malaman suka yi saɓani. shine mutumin da ya yi laifi a wajen harami sun malaja'a ilal harami sai ya gudu ya shiga cikin harami da nufin harami ya ba shi kariya ya zame mishi tsaro tunda ya ji an ce wa man da kalahu kana amina an gane da kyau jama'a ina tsammanin ko barayin najeriya ba su gano wannan ayar ba ne ko kuwa jama'a wata ilma su gama gano ta bane da ko da tawili ko malamansu da suke yan koransu wata illa sun musu fatawa watakil muguwar fatawa yadda ake bi efcc ta duwana ta dafe icpc ta biwana ta bincika wani da zai gudu harami ya ce wa man da kala huka na amina ina fata mun gane watakil ba su gano haka bane watakil wallahu alam amma dai muguwar fatawa ce mu fahimci surar matsalar sun yi ittifaki akan wanda ke cikin harami in ya keta alfarma za a keta alfarmar shi to amma na waje sai ya barna ya yi sata ya yi kisan kai ya yi kaza ya yi kaza an fahimta da aka bi shi ko an bi shi ko ba a bi shi ba sai ya gudo fallaja bil harami sai ya shigo cikin harami shin ya tsira ko bai tsira ba shine malam ya ce hal yuqtasu minhu fil harami shin a cikin harami za a keta alfarmar shi yadda ya yi barna a waje a yi ramuwa a kan shi game da wannan barna da ya yi kun fahimci tambayar sai ce ala mazhabai ne malamai sun kasu zuwa ga mazhabai guda biyu matafiya guda biyu mazhaba ta farko mazhabul hanafiyyati wal hanabila mazhabar malaman hanafiya da malaman hanabila to mu fahimci wata mas'ala jama'a kullum idan ana tattauna mas'aloli ana jingina su zuwa ga mazahib mu rika bambanta mazhabar hanafiya da mazhabar abu hanifa mazhabar Hana- hanabila da mazhabar imamu ahmad mazhabar malikiya da mazhabar imamu malik mazhabar shafi'iyya da mazhabar imamu shafi'i mu rika bambance waɗannan jama'a don an yi ta ƙagar fatawoyi an yi ta rubuta littattafai a bisa mazhabar waɗannan malaman aka ci bakar albasa da muguwar tafarnuwa mai wari aka ci musu aka ce mazhabar su ce bayan ba su san waɗannan mazahib ɗin ba to kaga idan ana tattauna masail na mazhaba to ya kamata a rika tantance shin wannan mazhabar da kace ta maliku ce ta malikun ce ko ta malikiya ya kamata a rika bambancewa don kullum mutane suna ihu da surutu dole a saki hadisi a dawo a bi mazhabar imamu malik a rabu da qur'ani a dawo mazhabar imamu malik wannan maganar ridda ce fa jama'a wallahi ridda ce ba a dora maka hukuncin ridda Allahumma sai inda tawili ne ka faɗi amma wannan maganar ridda ce da haka ihu da wasu wawaye suke yi cewa an rikita mutane an kawo musu rudani a rabu da komi a rabu da hadisi a dawo a rike mazhabar malikiya ai malikiyan nan ita ce mazhabar salaf ai su ne salafiya ai za a yi kaza hadisi yana raba kan mutane a ina aka ce hadisi na raba kan mutane in ji ubanwa hadisin annabi ne raba kan mutane jama'a jama'a mun fahimci munin wannan maganar hadisin annabi ya raba kan mutane saboda wauta da wawanci har ka ji wai yana cewa a ai waɗannan mazahib ɗin na salaf salaf su ne mazhabobin nan na fikihu kadai to maliku din nan ai shi yafi karbuwa a duniya don haka kan mutane zai haɗu akan mazhabar maliku ne ya kamata kai defining wacce daga cikin malikiyar malikiyar yammaci ko ta gabashin duniya ta afirka ko ta iraki wacce daga ciki wacce za mu bi a malikiyar ma an yi saɓani a malikiya fatawa a matsala ɗaya ta fikihu sai ka ji fatawoyi guda goma wacce za a bi amma hadisin annabi shine zai haɗa kan mutane jama'a kana ma hadisan annabi isgilanci wai da an jawo matsala sai kaga wai wai- sai kaga wani wani wani wani ustazu ya makalo Abu Dauda a hammata wannan ba isgilanci bane ashe ba abun alfahari bane matsala ta faru ka ɗauko hadisi littattafan hadisi ka buɗe ka karanta koko kana so ka mai da mutane shekarun baya ne shekaru can shekarun baya jama'a su ne aka aka ce to a tsaya akan mazhabar malikiya saboda a lokacin rigingimu za su yi yawa kuma suwaye suka makala wa mutane mazhabar malikiya turawa ne fa turawa ne kuma sun yi muku haka ne don su samu damar mallake ku don an san in kuna tare da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuna da wani haske da zai haskaka kwakwalwarku da zuciyarku ba za ku taɓa zama gidadawa ba ba za a lankwame ku ba ba za a cinye ku ba ba za ku zama kamar raƙuma ba sai dai a ja akalanku akwai ku inda ake so in dai kuna tare da hadisan manzon Allah to yanzu shine ake so a raba mu da hadisan annabi jama'a musulmi ku dawo cikin taitayinku ku wawayen da suke kewaye da wani su ne mishi kabbara ku ji tsoron Allah za ku yi da na sani a wani matsayi da za ku tsaya a filin tashin alkiyama ku yi husuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana wauta kuna kabbara ana jahilci kuna kabbara kuma da yake wa hadisai raddi ya fara ma uban shi raddi mana jama'a ba a masallacin aka karantar da sahih bukhari ba ba akan kujerar aka yi aka aka yi sahih muslim ba sahihul bukhari da sahih muslim kenan bata abubakar gumi ya karantar da musulmi bata kenan ya karantar da su kana nufin ya koya musu bata kenan me yasa ne ku da kuke kewaye da shi ba za ku faɗa mishi gaskiya ba jama'a akwai takaici akwai takaici a masallacin da anan aka kyankyashe sunna aka karantar da sunna a nan yanzu ake faɗa da sunna kuma an ja baki an yi shiru saboda munafunci ko dan yana cewa shi dan izala ne jama'a ba dan izala ka kira kanka ba ko salafiya ko me ka kira ko salaf ka ce ma kanka in kai bid'a sai an maka raddi wallahi jama'a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi imamu ahmad ya ce la ulfiyanna ahaduk ahadun ahadan ala arikatihi ya atihi amrun min amri bakan na kuskura na haɗu da wani daga cikinku umarni na ya zo gare shi sai ya ce da mu ku rabu da mu ku kyale mu hasbuna kitabullah annabi ya ce kada na kuskura na samu wani daga cikin ku yana haka to wannan ya wuce wannan wautar da annabi ya kwabi musulmi kada su yi ya wuce wautar wai duk matsala in ta zo ka aje hadisi ka aje alqur'ani ka tsaya ka ji menene fatawar malikiya malikiya ko maliku kowanne ya faɗi ɓata ne jama'a ba ku jin wauta ne jama'a da yake yi ya ce wai asali asalin asalin shirka asalin rudani wai idan aka kawo maka fatawar maliku kace a ga hadisin annabi wai wannan shine rudani jama'a wani rudani ya wuce wanda yake faɗa da hadisin annabi kuma wallahi musulmi ku yi a hankali kuma wallahi jama'a musamman gwamnati da hukuma ta gidajen rediyoyi da gidajen talabijin wallahi ba alheri ba ne ya zama kuna sa muryar kowane sakarai yana cin mutuncin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana sawa a gidajen rediyo ku yi a hankali kada waɗannan gidajen rediyoyi na ku wallahi su kiyin albarka ana sukan hadisan annabi jama'a kuma wai da sunan addini har da sunan sunna wallahi jama'a sunnar annabi kwaya ɗaya da ai rejectin ɗinta ko wallahi jama'a wanda gaba ɗaya wannan duniyar ta tashi ina rantse muku da Allah ku tuna da asarin Abdullahi dan Abbas asarin Abdullahi dan Abbas aka yi mishi fatawa game da wani nau'i na aikin hajji ya kamata ai ya ce ai tamattu'i suka ce to amma ai da Umar da Abubakar suna yin suna fatawar ayi kiran ya ce da su kai ina ce muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kuna ce min abubakar da umar sun ce waye abubakar da umar an kusa a yi muku kwaron kwatsan duwatsu daga sama kuna shirka filittiba gurin bin annabi jama'a dole a bi annabi shi kadai bai halatta a yi wa Allah shirka ba haka gurin bi da biyayya bai halatta ana yi ma annabi biyayya tare da wani ba abdullahi dan umar an roci irin wannan daga gare shi yace yushiku an tanzila alaikum hijaratan min sama duwatsu daga sama an kusa ai muku kwaron kwatsa akan hadisi kwaya daya to shi wannan ba hadisi ɗaya ba hadisan yake sokewa hadisan ne gaba ɗaya yake sokewa a daina karanta duk wani littafi na hadisi a dawo a makale wa littattafan fikihu ba inkari muke ba don littattafan fikihun mu ma mun iya su ai kuma mun koye su amma hadisan annabi su suke gaba jama'a ka bani amsa tsakanin abubakar da umar da maliku ke gaba da wani umar ya yi fatawa fatawa ya yi wata ta miƙe ta ce ba ka da iko fatawa ya yi ya ce duwanci duk macen da sadakinta ya wuce wato asalin ukiya ko dirhami arba'in ya wuce haka to sai mun kwace mun saka a baitul mali wata mata ta miƙe ta ce laisa laka wannan dukiyar ba taka bace ya ce ya akai ta ce Allah cewa yayi wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a kuka ba su dukiyar su kintar kintar me muka fassara kintar a nan jama'a almalul kasir fiye da wannan arba'in din da umar ya faɗi don haka Allah ce fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina rufe bakin ta ke da wuya umar yace imra'atun asabat wa rajulun akhta'a eh mace ce da ta yi daidai shi kuma namijin to ya kuskura hanya ya bi daji sayyidina umar ya yi fatawa an ce ga hadisi ga aya ya janye fatawar shi kuma jama'a wannan dan mukawamantar wannan bakar bid'ar jama'a malamai da ustazai da masu karantarwa da masu matan aure da masu islamiyu ku saka hadisan annabi ku ta karantarwa wallahi dan bid'a sai dai ya haɗi zuciya ya mutu amma hadisa annabi sai an karantar ku saka saba'una hadisa jama'a yana cewa mazhaba ana cewa qala rasulullahi eh ina fata mun fahimta sai dai mutum ya haɗi zuciya ya mutu ko kuma ya ridda ko kuma ya hijira ya bar garin gaba ɗaya ya koma can inda ya fito dama asali ba a nan yake ba kuma wannan na daga cikin illar mutumin da bai san wake in kasar ku ba a tsigo shi a dasa shi ya zo yana da'awa to shi fara da'awa ya san wanda in kasar ne a sa'ad da ya zo fara da'awa gaba ɗaya baya mai da mutane wai malamai fa da suke karantarwa da da'awa da wa'azi wai kitabu nahul wahdhi aka samu su aljuzul awwal yace ana ana ana ana saka ma mutane girman kai girman kai da haka a dawo na haulu wadai aka zo aka sa a dawo littattafan fiƙi to ba na haulu wadai yake nufi ba soke hadisai yake soyayi soke hadisai yake soyayi kuma wallahi jama'a dole sai an faɗa ma juna gaskiya dole sai an faɗa ma juna gaskiya duk maganar da za a yi sai ce wasu yara yaran mu yaran mu yaran mu suna tasowa wannan ba sakarci bane jama'a oke yaran ke biya hadisan kuma ƙarya yake shi ya san waɗanda yake cewa yara ƙarya ne dan wani ya saba wa daidai ka yi mishi raddi ka faɗi gaskiya mana sai ka dawo kana aibanta shi da shekaru wannan mas'alatun min masailil jahiliya mas'alatun min masa jahiliya ce wannan kuma laifi ne don yara sun ja hadisi jama'a sun ce a dawo wa bukhari a dawo wa sunna a dawo wa kaza laifi ne in su yara ne jama'a bukhari yaro ne yaro ne bukhari bai girme shi ba ya girme shi idan ya ce a ai bukhari ma duk bayan maliku ya zo ai bukhari ma ai duk bayan maliku ba fuqaha bane fuqaha haka suke cewa wallahi jama'a ku ji ku saurara mana ana ma hadisan annabi isgilanci duk wanda ya halatta wa kanshi cin mutuncin hadisan annabi ya halatta wa mutane su ci mutuncin shi jama'a idan bukhari bayan maliku ya zo hadisan da ke cikin bukhari ba su girmi maliku ba sun girmi maliku ba su girmi muwaɗa ta imamu malik ba sun girme ta muwaɗa ta imamu malik shine littafin da ya fi shahara a duniyar tarihi da aka sani imamu maliku ya asalin rubuta duka sauran fatoyin da ake kawowa daga ina aka samo su risala da kake cewa a buɗe a karantar da risala kada ke da wani ya buɗe miki hadisai ya karantar da ke risala kadai risala yaushe ta zo jama'a ra'ayin wani ne fa wai cewa ai hadisan duka ba mutawatirai bane ahad ahad vaniyatu subut zai yi annabi ya faɗi zai yi annabi bai faɗi ba wannan wani irin takadaranci ne in har wannan ra'ayin da tunanin nan ja'izun akan hadisan annabi ahad me yasa ra'ayin ba zai gazgato akan littattafan fiqihun nan ba jama'a mu ma sai mu fumfurus mu ce ba mu da tabbas da yakini akan ibnu abi zaidin shi ya rubuta risala mu ce mu ma muna da shakka bai zo ta hanya mutawatira ba mu ma sai mu faɗa haka amma hadisan annabi su ne za su zama abin suka jama'a hadisan annabi su ne abin suka kuji bari da cike mana da wani asari don wannan in har za a biye musu jama'a sakarkaru ne jama'a a sayyidina umar ya ruwaita aka ruwaita daga gare shi yake cewa wani zamani zai zo za a samu wasu mutane ya kun bi shubuhatil qur'an suna kawo muku rudu da shubuhohi da alkur'ani su ce ba ruwansu da wasu hadisai a rabu da kaza a rabu da kaza sayyidina umar ya ce fahuhuhum bisunani ku kama su ku bullo musu ta sunna fa inna ashabas sunani a'lamu bi kitabillah masana sunna sun fi kowa sanin alqur'ani dan qur'anin da kake tilawa da kake riwaya in aka ce kai eh, ma isnaduhu faɗa mana isnadin shi daga ina man amman daga ina in ma kai kokarin kawo isnadin malaman hadisi su za su tace maka to amma kullum matsala da cutar da ke damun waɗannan afrah waɗannan miyagun malamai jama'a matsalar da take damun su shine wani zai shiga cikin wani nau'i na ilimi in ya ji ya kasa am kiyaye da ke jama'a lam yakun yuhsinuhu wa yutqinuhu ya ya ya iya ya kasa sai fasa abin da ce duka ƙarya ne ma mutum ne jama'a ana ta koya mashi nahawu da ka'idodin nahawu akai akai ya gane sai ya kasa ganewa sai ce duk wannan nahawu ma duk bata ne duk bata ne kun je kun koyo bata kawai ta fata mun fahimta ko kuma mutum bai- bai- bai- shi bai iya mathematics ba bai iya ba sai ce ai duk mai koyon maths batacce ne eh a tsayawa english kadai ka kasa koyon ilimi na hadisi da ilimi na sunna ka je ka koyo shubuha na yahudawa da mustashrikai don duk wannan tunani nasu ne ka je ka bi duk tunanin da yake zubawa a ne mushi kabbara wawaye suna mushi kabbara duka tunani ne na mustashriquna tunani ne na- na barbarayen yawon yahudawa tunani ne irin nasu ba za a aiki da hadisi ba idan ahad ne ahad zanniyu subuti lam yakun mutawatiran wal mutawatiru qat'iyuhu wa la yustadallu bi kaza duk waɗannan abubuwan shirme ne shirme ne da shi ya je ya kwaso su daga can ya sani ko bai sani ba na fata da ma mun fahimta don haka dan ka kasa iya wani ilimi ka kasa iya sunna kuma ba daidai bane ka soke ta ai ba kai adalci ba in ka kasa ai wasu sun iya ko ba haka bane jama'a in ka gaza hadda ka gaza gano ilimi na tacewa da tantancewa yato wasu ai sun fi ka wasu sun iya baya nufin kuma kwakwalwarka ita ce yar autar kwakwalwa da za a dogara da ita kuma da mujarradul fitrati ya kamata musamman musamman waɗanda suke da'awar haɗin kan musulmi haɗin kai ba zai taɓa yiwuwa ba jama'a ana sukar hadisan manzon Allah wallahi mu dai 'yan salafiya ba za mu haɗa kai ba don aƙidar mu da addinin mu sunna shine gimshiki na biyu da yake rike da addinin mu jama'a da an rusa to wallahi duk wanda ya rusa to za za mu ilhaƙin shi da sauran ne da haka haɗin kai ba zai taɓa yiwuwa ba ana taɓa sunna jama'a ba zai taɓa yiwuwa ba kuma inda ahlus sunna suna da kan gado irin waɗannan malaman wallahi sun sallabe wa kansu adalar a koyi ilimi a gurinsu ne wallahi tallahi jama'a malaman salaf kuje kuje ba sa yadda tsoratar da mutane suke game da koyon ilimi da sauraron irin waɗannan 'yan bid'a ka karanta barbahari bar bahari ya ce in irin waɗannan 'yan bid'an suka biyo hanya ka biyo sauya wata wato ka gansu ma ko ka ji su to fitina ne sharri ne da bala'i Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ine mana bayani game da mazhaba jama'a makalkalewar mazhaba ba mu yadda da shi ba don ba manhajinmu ba ne don na daga cikin da'awarmu ma faɗa da mazhabanci ka fahimci maganar mazhabanci ka lura da kalmar mu mazhabanci mazhabanci ƙungiyanci muna faɗa da ƙungiyanci da mazhabanci in ka gane me muke nufi oho in baka gane ba ka je ka nemi fassara ba mu yadda da ta'assubanci ba ta'assubanci ka makalkale wa ra'ayin wani gam ka kyautata mashi zato sai kun yi baran baran da shi a ranar alkiyama Allah shi kiyaye واختلفوا في من جنى في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم هل يقتص منه في الحرم على مذهبين المذهب الأول مذهب الحنفية والحنابلة مذهب al-imam abu hanifa da masabar hanabila suka ce aka ce zahaba al-imam abu hanifa wal imam ahmad rahimahumallahu ila anna man iqtarafa dhanban mazhabin imam ahmad da abu hanifa suka tafi akan cewa man iqtarafa dhanban duk wanda yayi wani laifi wastaujaba bihi haddan laifin da ya wajaba a tsayar mashi da haddi a yi ramuwa ana ji sun mallaja a ilal haram sai ya sheƙa a guje ya shiga cikin harami ya gudu ya fake da harami a samaho to haramin ya tsare shi suka ce li qaulihi ta'ala wa man dakhalahu kana amina kaga zahirin ayar da muka karanta fa aujaba Allah subhanahu al-amna liman dakhalahu Allah sai ya wajabta aminci da tsaro ga duk wanda ya shiga cikin harami sai suka ce wal ayatul karima kenan ayar nan mai daraja ala taqdiri khabarun yuqsadu bihi al-amru labari ne amma yana dauke da umurni ana ji kamar cewa akai wa yakunu al-ma'ana man dakhalahu fa aminuhu wanda ya shiga cikin harami to ku bashi tsaro ku bashi aminci kuna fahimta da kyau jama'a fa huwa mislu qawlihi ta'ala kenan ayar ta yi daidai da faɗin Allah da yace fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj kaga kaman ba da labari ne ai babu rafas babu fasikanci babu jidali ɗauki ba daɗi a aikin hajji kaga kaman labari ne amma umarni take ɗauke da shi ai la yarfuf la yafsuk wala yujadil khabarun bi ma'ana al'amur an fahimta malin cewa hadar ra'ayi wannan ra'ayi na waɗannan malamai manqulun an habari hadhihi al'umma an ruwaice shi daga ɗaya daga cikin manya-manyan limaman wannan al'umma masana ƙwararru abdullahi ibn abbasin shine abdullahi dan abbas faqad qala ibn abbas in jana fil hil idan musulmi ko musulmi yayi laifi a cikin alhil wato inda ba harami ba shine alhillu din dan alharamu cikin harami alhillu duk inda ba harami ba kaga kenan Najeriya hillu ne Afirka hillu ne waccan ƙasa Madina mun fahimci hillu jama'a to duk wanda ya laifi fil hil thumma laja'a ila haram sannan ya fake da harami ya gudu ya shiga la yuqtasu min ba za a bi shi a yi fansa a ɗauki fansa a kan shi ba lakin na la yu jalasu sai dai ba za a zauna da shi ba wala yu baya'u ba za a yi cinikayya da shi ba wala yu kallamu ba za a yi magana da shi ba ma'ana za a sa mishi takunkumi a cikin haramin kun fahimci fatawar ibn abbas ba za a ce kowa kada wanda ya zauna da shi kada wanda ya mishi magana kada a siya daga hannun shi kada a siyar mishi kuna ji da kyau mana za a kuntata mashi a cikin haramin ana fahimta za a kuntata mashi hatta yukhraja hatta yukhrija min al-haram har sai ya ji kunci ya fita daga harami fa yuqtas min sai a kama shi jama'a kun fahimci fatawar ibnu abbas za a kuntata mashi za a janye mashi tattalin arziki ko har sai ya ji kunci da ya fita sai a kama shi malam yace wa hadha huwa nafsu mazhab al-ahnaf wannan shine dai haƙiƙanin mazhaba ta hanafiya fa innahum qalu dan su hanafiya cewa suka idza jana idan yayi laifi thumma laja'a ila al-harami sai ya gudu ya fake da harami fa innahu la yu'wi la yu'wi ba za a bashi wurin zama ba ko la yu'wa ko eh ba za a bashi wurin zama ba wala yujalasu ba za a zauna da shi ba wala yubaya'u ba za a yi cinikayya da shi ba hatta ya farra ilal khuruji har sai ya kuntatu ya tirsasu ya fita daga harami da ya fita sai yuqtassu minhu sai a kama shi sai a rama a ɗauki fansan laifin da yayi da ya gudo ya shiga cikin harami kaga kenan ya gudo ya shiga cikin harami to ba za a bashi haya ba hotel da ake kama sai a hana shi ga kuɗi ya kawo sai a ce ba za a karɓa ba ya nemi gida a hana shi ya fake da shagon wani a kore shi ya nemi ya siya a kisiyar mishi ya kawo kayan shi a kisiya a ki mishi magana kaga zai kuntata ya fita to da ya fita sai a kama shi wa qalu waɗannan malamai suka ce innal harama ai abin da yasa ba za a ɗauki fansa akan shi a cikin harami ba sai in ya fita saboda ai shi harami lahu hurmatun khassa yana da wata daraja ta musamman faman laja'a ilaihi duk wanda ya fake da harami ihtama to ya samu tsaro da kariya yana da immunity ina fata mun fahimta kama qala ta'ala wa man dakhalahu kana amina wa kama qala ta'ala awalam yarau anna ja'alna haraman aminan shin su mutane ba su gani ne mun sanya wannan gari ya zama harami aminan harami mai cike da aminci da tsaro shi haramin da waɗanda ke cikin shi an fahimta wa yutakhaffafun nasu min hawlihim daga gefen harami wajen harami ake kama mutane ake yakar su ake musu ta'addanci kun fahimta kun fahimci mazhabar nan ta farko jama'a yana daga cikin ayar da suka kafa hujja da ita ayar suratu quraish li ila fi quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu رب هذا البيت وان بيتي اكي نفي جماعة مكة بيت الحرام فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع shine wanda ya ciyar da su daga yunwa don da a harami fako ne jama'a Allah ya sa an san fako fako ne ko ciyawa ba ta fitowa ko farar wuta wuta wuta ba ta fita a nan jama'a Allah ya sa ka san wuta wuta aure ko gamba ko kyasuwa ko fita ba ta yi annabi ibrahim ya wa wurin addu'a ina fata an fahimta warzuquhum min ath-thamarati la'allahum yashkuruna kaga addu'a annabi ibrahim yayi falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in albarka ta kasa shine mubarakan din kenan wa amanahum min khawf kuma ya amintar da su daga tsoro kaga su da suke cikin harami kenan kenan wanda ke cikin harami ya amintu daga tsoro kun fahimci fatawar nan الثانية مذهبة تبي مذهب المالكية والشافعية مذهب المالكية والشافعية وذهب الشافعية والمالكية شافعية والمالكية سيسكت إلى أن من جنى في غير الحرم duk wanda ya yi barna a wajen harami sun malaja ilal harami fa innahu yuqtassu minhu ya yi barna a waje sai ya gudu ya fake da harami to ko yana ciki za a kama shi harami ba zai tsare shi ba ba zai kiyaye martabar shi ba mun gane fa innahu yuqtassu min za a dauki fansa a kansa sawa'an kanatil jinaya fi nafsi aw ghayriha shin kisan kai yayi ya gudo ko ko wata barna sata ko zub da jini ko ya kwashi dukiyar wasu lallai za a ɗauki fansa a kan shi harami ba zai bashi kariya ba harami ba zai tsare shi ba wastadallu bi ba'd adillatin waɗannan malamai sai suka kafa hujja da wasu dalilai minha daga cikin su ma ruwiya hadisin da aka ruwaito annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amara bi qatl ba'd al-mushrikin fil haram annabi yayi umarni da a kashe wasu mushrikai a cikin harami kuna ji wa qala an ibn khafal annabi ya faɗi game da abdullahi dan khafal wani bama guje ne jama'a ya musulunta daga baya sai ya ridda sai ya kulla kiyayya da gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika yi wa musulunci makirci annabi sai aka ce fa a hadara damahu annabi sai ya halatta jinin shi an gane annabi ya ce game da shi uqtuluhu ku kashe shi walau ra'aytumuhu muta'alliqan bi astaril ka'aba ko da kun ga yana makalkale da labulan ka'aba ku kashe shi asali hadisin yana nan a cikin sahih bukhari jama'a hadisi abdullahi dan umar a sa'ad da aka yi hajjatul wada sun shigo cikin makka waɗannan da annabi ya ce a je a kashe su asali ridda suka yi sun musulunta sai suka yi ridda dan ɗayan ma da ya musulunta annabi sai ya naɗa shi tafi ka je ka an so zakka a gurin waɗancan musulmi da ke wancan gari ina fata mun fahimta shikenan da ya je ya karɓo zakkar jama'a sai ya gaba abin shi da raƙuma mu da hankalin mu jama'a ita ma ta zo jin karatu ne eh ta zo jin hadisan manzon Allah dai jama'a yawwa yawwa ka san su hadisa annabi albarka ne da su yawa eh darul hadisi fa ta shigo jama'a eh gidan hadisi matattaran hadisi yawa to wannan ba ma guje bayan ya musulunta annabi sai ya nada shi ya tafi ya an so zakka ta wasu mutane da ya je ya karɓo sai ya ridda kawai da ya ji ga raƙuma ga dukiya sai ga ka in fa ya koma madina da dukiyar nan fa ɗan kaɗan zai samu sai ya kaɗa sai ya maka abin shi kawai sai ridda ya koma yana wa musulunci sharri da makirci don a sa'ad da ya musulunta annabi ya ja shi jika har yana rubuta wa annabi alƙur'ani a sa'ad da ya ridda sai ya koma yana sharri da makirci ai musuluncin ƙarya ne ƙur'anin ƙarya ne don muhammad din ma ni sai ma da ya ɗauke da sakatare yadda irin ake cewa din nan ya ce don haka idan aya ta sauka ya ce a rubuta la'allahum yarji'un sai dai ka mun banji ba sai na ce yattaquna ya manzo Allah sai ce rubuta yattaquna din sai ce to kun gani da gaskiya ne ai da za a rubuta yarji'una din ne da haka duk ƙarya ne yayi tawa musulunci ma kirci jama'a shikenan aka ce fa ahadara damahu annabi sai ya halatta jinin shi ya ce duk inda aka gan shi a kawo kan shi a kashe shi shi ne a sa'ad da annabi ya shigo cikin garin makka ibn umar ya taho wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ibn khafal muta'alliqun bi astaril ka'aba ga ibn khafal can ya sheka a guje ya je ya rike labulan ka'aba kun san a jahiliya wanda ya gudo ka'aba to ya sha ba ma gudan sai ya ɗauka to ai wa man da kala huka na amina don matsalar da muke tattaunawa kenan annabi ya ce uqtuluhu ku karmishi ina fata mun fahimta eh nan take aka je aka kashe shi wasu kuma sai suka gudu wancan ya gudu ya can wancan ya gudu wani kuma ya ɓoye a gidan sayyidina Usmanu wani ya fake da ummu hani'in dan annabi ya halatta jinin su annabi ya halatta jinin wani da ya je ya fake da ummu hani'in sai na aliyu ya biyo shi a guji sai ya shige ɗakin ta wata dattijuwa ce aliyu sai ya tsaya kofar ɗaki ya turji ka fito ta ce aliyu ya fa shigo alfarmata ya ce ai sai ya fito ina nan ni dai ba zan shiga ba amma sai ya fito nan take ummu hani ta sheka a guje gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya manzon Allah wane ya shigo guri na sai na bashi kariya ga kuma ɗan ɗan uwanka ya tirje ya ce sai an bashi shi ya kashe shi annabi ya ce kad ajarna man ajarti ya umma hani'in wanda kika ba tsaro to mun bashi tsaro ya ki umma hani ki tafi ya fito ba komi aliyu ya tafi ya bada guri ina fata an gane wancan shi kuma dan uwan shi rubuta mishi wasiƙa kai fato fa ka zo ka tuba gurin manzon Allah dan bayan yayi gudun hijira sai nadama dama yace ka zo ka tuba annabi yana karban masu tuba in ka ce ka dawo to zai karbe ka shikenan ya je ya rawani yana ba ta an fahimta ya shiga burtu ya ninja sai da ya zo aka haɗu ya gaisa da annabi ya samu natsuwa da aminci tukuna shikenan sai ya buɗe fuska ina buɗe fuska annabi ya ganshi sai annabi ya ɗan ɓatare haka kuma ɗan ɓatare sai kuma tsoro sai kama shi don kada fa wani ya kukan kura cikin ustazai na gefe to da ya ja gefe kawai sai ya yi ibtikar ya ƙagi wasu baitoci ya yabi annabi ya yabi sahabbai ya yabi kaza ya shikenan sai kuma aka ga fuskar annabi tana haske eh banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun ifraha lam yafdi maqbulu وما غداة صعاد البين إذ برزت إلا أغن غضيض الطرف مقحول أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول eh ya yabi annabi shikenan sai kuma annabi ya ji daɗi shikenan sai aka kyale shi wani kuma ya fake da sayyidina Uthman suka taho sayyidina Uthman ya bada ya bashi kariya aka taho gurin annabi sayyidina Uthman ya ce ya manzo Allah wannan dan dan uwana ne mun sha nono guda tare da shi gashi ya- ya zo ja'a ta'iban shikenan annabi zai kawo da kai ya fuskanto annabi dan gefe annabi ya ƙara kawo da kai ya ƙara fuskanto annabi ya ƙara ka- a karo na hudu annabi ya ce shikenan mun bashi ba ba komai an yafe mishi an yafe mishi amma ni na so ne da na kau da kai na farko din nan wani cikin sahabbai ya kukan kura ya kashe shi Eh, umar sai ya ce kashi ya ce amma Allah ai da ana irin da da kai jawabi da wuri Eh, da da yayi jawabi da wuri eh umar ya ce amma Allah baka yi jawabi ba ai da kai jawabi da tuni sai dai ji ana man rabbuka a lahira ina fata mun fahimta annabi zai ce ai su annabawa ba su ishara ba su bayani ko ba su nuni kai tsaye a kashewa ne sai dai da ishara ina fata mun fahimta to wannan duk abin da nake so na nuna muku waɗannan incidences din ai a cikin harami suka faru jama'a yanzu harami ya ba su kariya da immunity da tsaro ko mun fahimta da kyau jama'a Allah maɗaukakin sarki ka samu dace don haka kun ga kenan waɗannan ayoyin malaman sai suka ba da amsa game da su za mu zo mu tattauna wannan matsalar a bi mu bashi jama'a a hankali za mu bi mu tattauna gobe in Allah ya kai mu sai mu ɗora mu ci gaba daga inda muka kwana a neman ishara da hadari kuma ga lokaci yayi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته